يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى جوة بيو وتنصفر hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da takwas ga watan goma shekara ta 2000 da ainihin wato sha tara miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawa hausawar dan fulani cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya usunna wa ikhmadul bida na babban malami sheikh uthman ibn fodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 80 ne ko darasi na 80 daidai wannan shine darasinmu na 80 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karasa karatu ne game da bidiyo'i akan abin da ya shafi abinci da abin sha inda mala yake cewa daga cikin wato bidiyo'i game da abinci akwai cin abinci da cokali wanda mun yi maganganu a kai da kuma abin da malamai suka ce game da halaccin hakan na cin abinci da cokali daga ciki akwai hannu baka hannu akushi ko hannu baka hannu kwarya da malam bahaushe ke cewa shi ma bid'a ne a wajen cin abinci mutum ya dinga hannu baka hannu akushi an fi so idan mutum ya ɗauka ya ci ya sa a baki ya tauna ya haɗe sannan ya kuma ɗaukowa ya kuma sawa amma haɗama da hannu baka hannu akushi wannan ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin da ya shafi cin abinci shehu usman dan fojo ya ce daga ciki har da ainihin wato yanka gurasa ko yayyanka gurasa da wuka ko kuma ainihin wato gutsararta da baki ko gatsata da haƙori ya ce duk wannan sunna ce ta nama nama shi ake yankawa da wuka ko kuma a fuzge shi da baki ko a gatsa shi da haƙori ya ce wannan kenan ya zamanto ya saba wa koyarwa ko ya saba wa yadda aka sani na ainihin wato ita gurasa a ɗauki sunnan nama a mata a ɗauki nama shi kuma a masa sunnar gurasa shehu usman dan fodo ya ce shi ma wannan yana cikin abin da yake bida daga cikin abin da muka karanta shine yin wasa lokacin cin abinci mutum ya dinga wasa na ban dariya lokacin da aka kawo abinci ana ci wanda wannan shi ma bid'a ne saboda hakan zai iya sabbaba kwarewa zai iya ana cikin ci din abin ban dariya wani garin dariya ya kware kware wanda kuma zai iya cutuwa to wannan shi ma yana daga cikin abin da sai a guje shi daga cikin abin da muka karanta akwai yawan surutu ana cin abinci ko kuma barin surutun kwata-kwata babu laifi a jeho ɗaya magana ɗaya biyu ta santi ko kuma wata magana da ya haka ta yau da kullum amma kar ya zamanto surutun ya yi yawa kar kuma ya zamanto an yi shiru yana daga cikin abin da muka karanta shine cin abinci ba tare da ruwa a kusa ba wannan shi ma malam ya ce bid'a ne mutum ya ci abinci babu ruwa a kusa da shi shi ma dalili saboda kar a samu abincin ya shiga ya makare shi bai wuce ba bai fito ba kuma ya sa shi ya galabaita ko ya cutu kamar akwai ruwa a kusan ya ji ya makare ko ya shaƙe to zai iya ɗaukar ruwa ya kora wannan abincin don ya wuce yana daga cikin abin da muka karanta na bidiyoyi a abin da ya shafi cin abinci shine cin abinci mai zafi zafin da zai zama to ya wuce kima ba wai ɗimi ba cin abinci mai ɗimi wannan daban amma abinci mai zafi da mutum zai ji kamar yana haɗiyar wuta to wannan shi ma kamar yadda muka karanta har hadisai muka kawo duk da hadisan akwai maganganu a cikin isnadin su amma dai malam ya ce shi ma hakan bid'a ne daga ciki akwai tattauna abinci mutum yana cakwal cakwal haka sauti na tauna abincin akwai wani nau'i na kazanta ba kana cin abinci abin da kake taunawa kana ta cakwal cakwal wanda ke cin abincin tare da kai ko wanda ke kusa da kai yana ji to wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kamata a guda domin hakan shi ma sun bid'a ne sannan daga cikin bid'a dai shine akwai kwankwadar ruwa kwat kwat kwat to shi ma wannan ruwa tsotsarsa ake su su a dinga jansa yana tafiya ba a dinga kwankwadarsa ba kamar yadda hakan bid'a ne daga ciki akwai ainihin wato a yin amfani da abin da zai sa taiba ga mata ko mace ta sha sha ka fashe an fahimta shine ta'adi ba'dun niswa asbaban as-saman wato mata su amfani da wani ko abinci ko wani magani wanda an sha shi sai a yi ta cika ana batsewa ana kumbura ana kiba ana teba to wannan shaka fashe din shi ma mana yace bid'a ne domin in mace ta yi nauyi da yawa to kuma zai hana ta tsayar da farillan Allah madaukakin sarki kama da tsayuwa a sallah da sauran makamantan haka daga cikin abin da muka karanta na kusan karshe abin da ya shafi bid'a shine kallafa wa kai wahala idan bako ya zo wajenka in kai bako babu laifi kai iyakar iyawarka wajen kyautata masa da yi masa abin da ya kamata na karramawa da girmamawa matsayinsa na bako amma kada hakan ya zamanto akwai kallafa wa kai abin da ba za ka iya ba ko ka ci bashi bashin da zai zama ya gagare ka biya ko shi wanda za ka ci bashin ma ya ji ka takura masa to wannan duk in ya zamanto karɓar bako ko tarbar bako ya zama haka to shi ma ya bar sunna kuma ya koma bid'a wannan a gurguje su ne abinda muka karanta satin da ya gabata qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-babu 30 malam dan fodiyo yace babi na 30 fi bayani dariqi sunnati al-muhammadiyya fi babi salam wal istizan وبيان ما أحدثه الناس فيه من البدع الشيطانية malam dan fojo yake cewa babi na talatin a cikinsa za ka ji bayani na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abin da ya shafi sallama sannan da kuma al-istizan neman izini abubuwa ne guda biyu masu matukar muhimmanci duk lokacin da zaka shiga guri ko zaka shiga gida akwai sallama wannan yana daga cikin adabul islam sannan abu na biyu ba wai da kayi sallama sai ka sa kai ba akwai kuma al-istizan abubuwa ne guda biyu kayi sallama an amsa to ba sa kai za ka yi ba sai kuma ka jira ka ce in shigo shine istizan idan aka ce dan saurara dan jira ka dan sai ka dan jira in an ce kuma ka yi haƙuri kakka shigo kakka ji haushi ƙila suna cikin wani yanayi da ba sa son su shigo ka riske su a haka su masu gida wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum aka ce ku koma to ku koma akwai dalilin da yasa aka ce ka koma an fahimta idan kuma an ce wa mutum ya shigo sannan sai ya shigo ko da gidan ku dai ko in kai sallama sai ka ce a adkhul in shigo ko da kai ne mai gidan a matsayinka la'alla ko wata mata wadda ba matarka bace ana mata fito a kasa gida ko kana takama ya gidanka ne kawai ka safo kai baka yi sallama ba ko ka yi sallamar an amsa amma baka dan ba da wannan damar su iske zanin ba ka shigo ila ka zo ka tarar da kan mace a kwance ana mata fito ko kuma ka same ta a cikin rashin hijabi saboda ba a yi aune ba kan ta ɗauki hijabi ta sa da aka ji sallama ka haka shigo cikin gida to kaga kai ba za ka so matarka ta je wani gidan a yi mata haka ba to shi sa wa'annan abubuwan guda biyu duk ba dan komai ba sai dan kar ido ya ga abin da ba a so shi sa shari'a ta shar'anta sallama ta kuma shar'anta al-istizan neman izini lokacin da mutum ya sallama kamar yadda duk zamu je insha Allah wa bayani ma ahdathahu an-nas da kuma bayanin irin abin da mutane suka kirkira fihi a cikin wannan babi na sallama da istizan neman izini min al-bid'i shaytaniya na bid'o'i irin na shaytan a madadin a tsaya iyayen da musulunci yace a yi sallama a nemi izini to kuma daga nan shaytan shi ma sai yazo tunda ko da yaushe yana zama kishiyar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da manzan Allah ya ce ga abinda za a yi tafi kuma shaidan sai ya zo ya kawo mutane wani wahayi na sabanin abin da annabi ya ce idan kamar yadda a babin sallama da neman izini akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda aka ce a yi to kuma akwai bid'o'i a wannan babu wa amma dariqu sunnatul muhammadiyyah fi babi salami wal istizan mala yace amma wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin sallama da kuma neman izini fa huwa an yaqtadiya kullu wahidin bima kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fa'al shine kowane ɗaya daga cikin mu ya zama yana koyi da abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa fihi a wannan babi na sallama da neman izini wajibi ne ka nemi yaya annabi ya yi sallama wani lafazi ma ya ce a yi amfani da shi wajen sallama wayanne irin na dubba ne shimfiɗa na sallama sannan shi kansa neman izinin yaya ake yinsa to wajibi ne ga duk kowane musulmi mai ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yayi ƙoƙarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan baji wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam ifsha'u salami ala man arabta wa ala man lam ta'rifhu yana daga koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya da sallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koyar da mu mu dinga yaya ta sallama mu dinga ya da sallama duk inda muka shiga mun shiga mun yi sallama mun fito mun yi sallama mun haɗu mun yi sallama mun rabu mun yi sallama mu dinga ya da sallama tsakaninmu sallama akwai alheri mai tarin yawa a cikinta domin daga jin lafazin kai ka san addu'a da fatan alheri da zaman lafiya da kwanciya hankali da farin ciki da walwala kake wa dan uwanka addu'a shi ma yana maka wannan addu'a ba za a samu gaba ba ba za a samu kin juna ba ba za a samu ainihin wato nun kufurci wa juna ba matukar sallama tana yaduwa cikin al'umma da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma sallaman nan karkace sai iya wa'anda ka sani in ka shiga unguwar da ba wanda ka sani kawai kai sa kanka kai ta tafiya ka haɗu da mutane ba ruwanka da su ka ga mutane a zaune suna suna tattaunawa ko suna hira ba ruwanka da su me yasa baka san su ba ita sunnar sallama irin ta manzon Allah da wanda ka sani da wanda baka sani ban ka zo gudu salamu alaikum sun amsa ko ba su amsa ba abin da kai ake bukata ka yi kamar yadda za mu faɗi ladubban waye zai fara yi wa wani sallama babba ne zai wa ƙarami ko ƙarami ne zai wa babba mutum na tsaye shi zai wa na zaune ko na zaune ne zai wa na tsaye na kan abin hawa shi ne ya kamata ya wa na tsaye sallama ko na tsaye ne zai wa na kan abin hawa mutane kaɗan su za su yi wa mutane da yawa in an haɗu ko mutane da yawa ne za su yi wa mutane yan kaɗan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ce da kuma saboda muhimmancin sallaman nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun so junanku babu yanda za a yi musulmi suna kin junan su shiga aljanna hanyar shiga aljanna an batta in na ji ba na ƙaunar ɗan uwana musulmi shi ma baya ƙaunata iyayya ta shiga tsakanin al'ummar musulmi to an samu matsala domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tahabbtu sai kun ƙaunaci junan ku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina kuna so in gaya muku abinda in kun yi za ku ƙaunaci junan ku ku so junan ku shine ku yada sallama ku yada sallama duk inda kuka shiga kasuwanninku makarantunku wuraren harkokinku na yau da kullum majalisanku duk inda aka haɗu a ita sallama matanku da mazanku a ita sallama wannan addu'a da wannan kalma ta assalamu alaikum ta dinga ɗaiɗaita a cikin al'umma wannan sinadari ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na samuwar soyayya da ƙaunar juna tsakanin al'ummar musulmi da haka ba sharaɗin sallama bane sai wanda ka sani za ka yi wa sallama shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaman arabta ga wanda ka sani wa alaman lam ta'rifhu hadda ma wanda baka sani ba duk kowa kai masa sallama nadban an so haka wannan shine yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yin haka wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari an abdullah bin amr daga abdullahi dan amr radiyallahu an Allah ya kara masa yadda anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul islami khair wani musulunci ne ya fi alheri wani abu ne ya fi alkhairi ya fi matuƙar mahimmanci a musulunci wani musulmi ne ya fi zamantowa mafi alherin musulmi mazala sai ce wanda ya siffanci da wasu siffofi ga musuluncin da ya fi kowane musulunci nagarta ya fi kowane musulunci alkhairi ko kuma abin da ya fi kowane abu alkhairi a musulunci wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'i mu ta'am ka ciyar da abinci in kana neman wani abu wanda yake mai matukar mahimmanci da alkhairi a musulunci to ka dinga ci da abinci ga bayan Allah mabukata danyen abinci da dafaffe kana da ikon ba da danye ga mabukata nan muna tare da su da yawa yanzu ka taimaka ka bayar baka da ikon danyen ka sa a dafa ko mutum ɗaya ne ya zama yana cin abinci a gidan akwai alkhairi mai tarin yawa a tattare da cin ciyar da abinci akwai sanya farin ciki a cikin ciyar da abinci kuma ka ƙara wa mutum nishaɗi da karkashin yabo Allah da aka duk abin da ya ya ci abinci ya ƙoshi yanzu bai da matsala ya je yi sallah wannan sallar da ya kana da kamar ya ɗauki alƙur'ani saboda da yunwa ta hana shi ya karatun ƙur'ani yanzu yana ci ya kofi ya ɗauko ƙur'ani ya yi hizifi biyar ya yi hizifi goma yana karantawa tana da kamar yana so ya je ziyara wani guri wajen ƴan uwansa ko wajen wani kawunsa yunwa ta hana shi ya je amma yanzu yana ci sai ya ji kuzari sai ya tafi can ya je kai ziyara tana da kamar da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tudi mu ta'am ka dinga ciyar da abinci wa taqra'u salam ka dinga yawan karanta sallama alaman arabta ga wanda ka sani wa alaman lam ta'rif da wanda baka sani ba duk wanda ka hadu da shi kai man sallama babu abu mai arha sallama ba kuɗi bane ba wani abu bane wanda ba magana ka ba kariya za ta yi ba akan ka hadu da duk wanda ka hadu da shi musulmi kai masa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul istizan باب السلام للمعرفة وغير المعرفة باب yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani sai kawo wannan hadisin ruwayar Abdullah bin Amr wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taslimu saghir ala al-kabir sallamar karami akan gababba idan kun haɗu da babba kai za ka fara yi masa sallama don haka ka'idar musulunci ne ba babba ne zai gaishe ka ba kai ne za ka gaida babba addinin musulunci addinin tarbiyya ne addinin koyar da ɗa'a ne addinin da yake nuna maka shekaru wasu abubuwa ne duk wanda ya ɗara ka shekaru to addinin musulunci ya koyar da kai ka girmama kuma an ka girmama shi kanka ka taimaka kai ma an ce na ƙasa da kai girmama da haka rayuwar reni da rashin kunya da ba wani mai da kake ɗagawa kafa babu wani wanda ya isa ka saurara masa kanka kake wa illa ba abin da babba ya fito irin ka ba shi girman kuma ka tubuli na kal ayyamu ma kuntu jahila ana nan a kwana tashi girman za ka a lokacin za ka gane ashe akwai hikimar ganin girman manya a lokacin idan na ƙasa da kai suka rena ka za ka ji ba daɗi kamar yadda manyan ka suka dinga jin ba daɗi sai da rashin koya da kai musu ashe abun duk yi wa kai ne ka yi a yi ma haka aka ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mallam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana ko wa ya'rifa haqqa saghirana fa laysa minna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce duk wanda baya ganin girman masu shekaru su kuma masu shekarun da ba sa jin tausayin masu ƙananan shekaru to shi wancan karamin da baya ganin girman na sama manzo Allah ya ce falaita lillah shi na saman da baya tausayin na kasa shi ma manzo Allah ya ce falaita lillah shi karami abin da ya fito ka tausaya masa ka ja shi a jika shi kuma babba kai karami abin da ya fito ka girmama shi in ya sa ka kai in yana magana kai shiru in ya ce kul ka bari ka bari wannan shine tsarin musulunci ba mu zama yadda muka zama ba har sai da bakin ɗabi'u da bakin al'adu da tuwaristan ɗabi'u suka kwararo cikinmu amma da ko a ƙasar hausa yadda ake ba da labari akwai ganin girman na sama kuma abin da zai baka mamaki ha a filin kwallo akwai babba za a ga court an taru yana ta yi wa 'yan kwallo nasiha yadda za a ci kwallo ba wai nasihar abin nan ba kuma za a ga an yi shiru kamar yana ana saukan musu da wahayi an yi shiru kuma ana cikin yi a cewa na an canje ka dole ka fito a cewa na kai kuma sa ga yana shi kuma yana gudu ya sa ya sa riga ya shiga shi sa mutane masu iya magana suka ce ha a gidan giya akwai ba to kaga shi addinin musulunci ya karantar da ganin girman na sama da aka wannan abubuwan da aka jarabci da dama daga cikin yan uwa matasa gaskiyar magana hanya ce wanda ba ta kullewa kuma hanya ce wadda in su Allah ya kai su wannan matsayin aka jarabce su da irin yadda su yanzu suke yi to a gaskiyar magana za su yi ɗaci a cikin rayuwa bisa addinin musulunci yana so ka girmama don a girmama ka mutunta don a mutunta ka karrama don a karrama da duk wanda ya ɗauki wannan salon zai ji daɗin rayuwa domin sunnar shine kai kana da wa kuma kana da ƙani sai aka ce ka girmama wanka ƙanin ka ya girmama ka me a ciki abin da kai a can kai ma an ma'ana ka ce ka ga girman manyanka sun gaya ma ba za ka ji ba sun hana ka ba za ka hannu ba amma sai a ga kana ta tamola da kanin kawai ka aike shi a duba saboda rashin adalci kana ta tambari da shi kamar kai ka haife shi me yasa wai ka aike shi yake dawo da shi aike nawa aka yi ma ka ki zuwa nawa maganganu nawa ka gaya wa na gaba da kai kai amma zai ga alayi kana ta ka zara bel kana ta tafka yaran mutane wa ya ma rashin kunya ashe ba daɗi ba daɗi Allah ko ba daɗi to saboda haka kaga ashe abubuwan haka suke da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan karami in ya haɗu da babba assalamu alaikum shi kuma babba wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan duk mutanen da aka ga suna irin wannan yanayin alama ce suna cikin hankali suna kan turba da kyau in ba karami ya haɗu da babba to shi karamin ne zai fara yi wa babba sallama walmaru alal qa'id sannan daga cikin ladubban sallama mai wucewa shi zai yi wa wanda ke zaune sallama ka zo ka tarar da wani a zaune kai kuma za ka wuce ko a kafa ko a kan abin hawa to kai ne kake da haƙƙin ka ce assalamu alaikum shi kuma na zaune ya ce wa alaikum salam wannan shine tsarin yadda musulunci ya tsara walƙalili alal kafir mutane 'yan kaɗan su za su yi wa mutane da yawa sallama nan kukun tawo kuku biyu ko kuku uku sai kuka haɗu da wasu sun tawo su bakwai to wayan nan kuku ukun ku za ku yi waɗanda kun zo za ku yi kiliya da su zai ku ce assalamu alaikum su masu yawa ce muku alaikum assalam wannan shine tsarin musulunci da haka duk al'umma da take irin wannan albarka za ta sauka cikinta wannan hadisin yake cewa wa fi sahih al-bukhari an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusallimu as-saghir ala al-kabir hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace karami yusallimu as-saghir ala al-kabir in dai kai magoyin bayan manzon Allah ne masoyinsa ne kana daga cikin almajiran manzan Allah to ka ji wannan hudubar karami shi zai yi wa babba sallama wal maru alal qa'i mai shigewa shi zai wa na zaune sallama kaga anan koda na mai wucewar shine babba na zaunen shine karami kaga kuma an baddala ba za ka ce kar kai kana matsayin ka babba ka ce ai ka rike wancan kana kan abun hawa sai dai na kasa ya ma sallama kana wucewa sai dai na zaune ya ma sallama a'a ka'idar shine in kun yi kiliya da babba kai ne karami to kai za ka fara yin sallama sannan idan ana zaune wani ya zo wucewa babba ne ya zo wucewa ya tarar da yara a yara ne suka zo wucewa suka tarar da babba to masu wucewa ko mai wucewa shi zai yi wani zaune sallama da aka in babba ya zo wucewa ya ga yara ya ce salamu alaikum kada ce yan yara ne ba ruwansa da su shi sai dai su su gaishe shi to in yi haka ya kwanci da siffar girman kai wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci masu irin wannan ɗabi'a domin yana daga cikin sauƙin kai da tawazu'u shine ka risina wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gemun ka duk furfurarka ka zo shigewa kaga yan yara kanana to kai yanzu kai da zaka wuce su suke zaune sai zaka yi musu sallama assalamu alaikum su kuma yaran su cewa alaikum assalam baba a da lafiya ko kaka a da lafiya ko duk sunan da za su ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal qalilu alal kathir sannan mutane kaɗan su za su yi wa mutane da yawa sallama na'am na'am ita sallama abinda aka ce yana tambaya ne game da idan mutane sun zo an ce yan kaɗan su za su yi wa masu yawa sallama shin duk mutanen ne sai sun yi sallamar kuma duk su ma waɗanda aka yi dole sai sun amsa duka abinda malamai suka ce shine idan waɗannan suka zo ɗaya ya sallama ya wakilci sauran idan su waɗanda aka yi wa sallama ɗaya ya mai da amsa ya wakilci sauran ina fata an gane yawa ai addinin musulunci addini ne na tsari ba harigido ba kada salamu alaikum kansa amsa shi ma ɗayan salamu alaikum shi ma ɗayan sala'a in ɗaya ce assalamu alaikum to kun sauran sai ku shiru an wakilce shi ma can ba wa alaikum salam kuma a ji wani shi ma wa alaikum salam shi ma wani a ko kuma su haɗa kaman kaman karatun aba idin su haɗa baki gaba da a'a kawai in an samu ɗaya ya mai da sallama ya an fahimta wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin da biyu shi ma hadisi ne da imam bukhari ya roto cikin kitabu da izan babu taslimu sagir alal kabir sunan babun makinan babun karami shi zai yi wa babba sallama ya kawo ruwayar abi huraira wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam taslimur rakib alal mashi sallamar wanda ke kan abun hawa akan mai tafiya a ƙas kana kan keke ko kana kan mashin ko kana kan mota ko kana kan jaki ko doki ko rakuni to kai ne za ka yi sallama ga wanda shi kuma a ƙasa yake an fahimta haka tsari yake ko da shi mai tafiya a ƙasan shi ne ƙarami kai kai da kake kan mota ko abun hawa kai ne babba to a ƙa'idar shi ne na kan abun hawa shi zai wa mai tafiya a ƙasa sallama an fahimci wannan nadban وفي صحيح البخاري عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد حديث يا تبت cikin bukhari daga zaid مولى عبد الرحمن بن زيد daga ثابت كي مولى عبد الرحمن بن زيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول يا جاء ابو هريره yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal-mashi 'ala al-qa'id wal-qalilu 'ala al-kathir manzon Allah yake cewa nakan abun hawa shi zai yi sallama ga mai tafiya a ƙas wal-mashi shi kuma mai tafiya a ƙas shi zai sallama 'ala al-qa'id ga wanda yake zaune wal-qalilu mutane kaɗan 'ala al-kathir su zai sallama ga mutane da yawa wannan hadisin kuma hadisi ne wanda imamul bukhari ya fitar da shi cikin kitabul istizan a babu taslimin rakibu ala mashi ya kawo wannan ruwaya ta abi huraira Allah ya kara masa yadda yace wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-musafahatu gaisuwa hannu da hannu musafaha an yi sallama kuma an yi musafaha kaga sunna biyu ke ga sunna sallama ga sunnan musafaha hada hannu dama wani ya rubuto maganar al-musafaha to kila nan za ta fito an fahimta ko da haka yace yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yin musafaha kuma musafaha nan kowa da kowa annabi yana yi yana yi da talakawa yana yi da masu kuɗi yana yi da yara yana yi da manya sallallahu alaihi wasallam da haka kuma ita ma akwai alheri akwai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta kar mutum ana miƙa masa hannu ya ga an masa rashin kunya ko an rena shi ya za a miƙo ma hannu saboda yana kallon wanda ya miƙo masa hannun kamar yaro ne ko kuma shi yaron babban ya miƙo masa hannu shi kuma ya ta nonno cewa yana jajjanye hannunsa alheri yana tattare da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in an yi wannan an yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam za a samu lada da haka yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yin musafaha wa fi sahih al-bukhari an qatada radiyallahu anhu qala qultu li anas bin malik na tambayi anas dan malik akanat al-musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin musafaha ta kasance tana gudana tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am sai ainihin Anas dan Malik yace kware kuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin musafaha domin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da ayi musafaha a gaggaita wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito cikin kitabul Istizan a babul musafaha babi ne mai zaman kansa imamul bukari ce babun musafaha babun gaisawa hannu da hannu sai kawo wannan hadisin katada ne da haka kenan yin musafaha yana daga cikin koyarwar addinin musulunci wa fihi aidan game dai da musafahar har wa yau an abdullahi bin hisham an karbo daga abdullahi bin hisham kala yace kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirun bi yadi Umar bin Khattab alhalin manzon Allah yana rike da hannun Umar dan Khattab sun gaisa ya rike hannun nasa a cikin hannunsa to kaga nan akwai wani babba bai duk girman sa ya kai bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk girman mutum duk matsayin sa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk matsayin sayyidina Umar sayyidina Umar bai kai matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma da tare da haka manzon Allah ya rika masa hannu suka gaisa har ma ya rike hannun nasa haka domin an ce daga cikin koyarwar annabi in kuwa gaisa sai dai kai ka janye hannunka annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuna gaisa kawai kaman fada kawai da kun gaisa kawai kun ji hannunka ba baya haka an fahimta alamar mutum bai so ba kana rike ma hannu wani ma ya ce kana taunin mace mai hanyoyin mace mai hannu rage wani musafa ce masa an fahimta to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam an gaisa da shi haka to sai dai kai ka abin da kaga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dai shi baya zahar hannun eh baya zahar hannun sai dai kai hankali da kira hannunka sallallahu alaihi wasallam na'am na'am alaikum assalam na'am eh wannan karatun ba shi ba baya na'am an yi to da kake tambaya an idar da sallah gaggaisawa da ake ba kaji mun yi karatun ba can ba to yawa ita wacce ai an hana ai mun faɗa yawa ƙwarai kuwa ai mun karanta a can baya ƙwarai da gaske ai mun tattauna ma akan wannan ko a can baya da aka gaisuwar da ake yi wajen musafaha ba wajen sallah bane an fahimta da bayan an yi da sallah an gama kuma a dinga gaggaisa wannan mun karanta a can ina cikin ababin sallah da sauransu amin amin da aka sayar na umar bin khattab shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musafaha da shi ya gaisa ne wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi cikin kitabul istizan a babul musafaha shi ma ya kawo wannan riwaya ta abdullah bin hisham wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam izharu man sallamat mahu yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayyanar da sunan wanda ya sallama ma'ana wanda ya sallama ya bayyana da sunansa idan mutum ya yi sallama ba a ga fuskarsa ba ka ce wane ne kai ya ce ni ne an fahimta eh waye ni ne mana wani ma har abin ya zama fada ina ta cewa ni ne sai wani tambaya ke na ce ni ne to a kai wane ne kaga kai ka jawo kanka kila kila mutum yana tunanin ai shi wanda wanda zai bude kofar wanda aka yi wa sallama shi ne karami ya zai dinga tambaya a da ka an tambaye ka wane ne ka ce muhammad gani kaga wazi magana ta fito kaga da ka ce kai wane ne shi kenan kawai amma a ce wane ne ka dinga ni ne kai wa ni mana ni ne to bari ka ji yadda annabi wani yayi masa irin wannan yadda annabi ya ce da shi da haka yana daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka bayyanar da sunanka in kai sallama aka ce wane ne kai ba kaskanci bane ba reni bane in na ciki bai gane wane ne ba ya tambaya ce waye sai ka ce wane ne shikenan kawai an bayyana eh ko ta wayan nan salamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana sai wani kawai ya kulli a ba kama san waye ke magana ba kin zai ka waya tare da rashin uzuri inda wayoyin da masu tambazu la'alla ya an ɗauke ma waccan wayar da yake da sunan ka la'alla ta faɗi la'alla kaza la'alla ta lalace ko kuma an goge man lambar daga jiki da haka yanzu bai gane murya kama kuma ba ga lambar ba suna wai tambaye shi ma sama biyu ne wai zama zai a kama sama wala ya kulu ana kaji ba kada mutum a dinga cewa wane ne yana ni ne idza qila lahu man anta an ce wane ne kai in kai sallama aka ce wa ke magana ka ce ni ne wane wa fi sahih al-bukhari an muhammad bin al-munkadir hadisi ya tabbata cikin bukhari daga muhammad bin al-munkadir قال يتي سمعت جابرا يقول رضي الله عنه يقول يتي نادي جابر دان عبد الله الله يقرا masa yadda yana cewa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi jabir ya ce na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan wani bashi da ake bin mahaifina da aka na zo ina neman ya za a yi a warware wannan matsalar bashi da aka na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana ciki an rufe kofa fadaqatul baba jabir dan abdullahi ya ce sai na kwankwasa kofa ashe kwankwasa kofa in ka tabbatar da in kai sallama ba za a ji ba kwankwasa kofa ba laifi bane an fahimta yawwa don sun rufe kofar su suna ciki in ka tsaya na kofar gida kana ta salamu alaikum wa zai ci dama an kofa tana buɗe ne shi ne kagan kaɗan sa kanka cikin zauren kace assalamu alaikum sai a biyo amma kofa a rufe take abinda kawai ake bukata kaga sai ka yi ne sai ka kwankwasa idan ka kwankwasa kila za a zo a ce wane ne to a nan ka kwankwasa kofa aka ce wane ne sai ka faɗi sunanka da haka jabir dan abdullahi ya ce sai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwankwasa kofa faqal sai manzan Allah ce man anta wane ne kai fa qultu ana sai na ce ni ne faqala sai manzan Allah ce ana ana ana na ta magana kana wani ni ne ni ne kai wa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji daɗi ba wane ne kai sai ce jabir ne dan abdullahi kenan sai abu da goba amma annabi ce wane ne zai ce ni ne shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce wane ne kana ana ana ana ni ne ni ne ni ne fa ka annahu kariha ha kaman annabi bai ji dadin wannan amsa ta cewa ni ne da kaga kenan wannan yana gaya maka cewa in ka kwankwasa aka ce waye sai ka faɗi sunanka kuma ka faɗi wata inkiya da ba kanka ba idan kuma da wani lakabi aka fi sanin ka to faɗi lakabin an fahimta kana cewa ne ne ka ce mati ne kuma kila ba akwai ba mati aka zanka da shi ba a ganin ma ka sake jawo wani matin kuma kila nan ka kule a ji tambayoyin sun yawa dan za a buɗe ma kofa sai ana tambaya wani mati mana mati kuma kila matinan suna da yawa a gani saboda haka kana da wani suna sananne da shi ka fi shahara da shi da ka faɗa ana gane ba ko suna ne ko laƙabi ne sai ka faɗe shi wa dinga waye ka dinga alaji ne abin da ya ga to tana ɗan cizon ko ajal al-basar wato al-istizan neman izini min ajal al-basar saboda ido saboda abin da ido zai gani ma'ana sallama ta gudana alhamdulillah an yi sallama eh to sai kuma ka nemi izini kamar yadda na ambata ɗazu abubuwa ne guda biyu sallamar aba ce mai cin gashin kanta neman izinin ka shigo kuma inda kai sallama shi ma abu ne mai zaman kanka da haka in kai ɗaya ba kai ɗaya ba kai laifi da haka in kai sallama aka amsa to ba shiga za ka yi ba sai kuma ka ɗan yi shiru ka ce in shigo a adukul in shigo za ka ce shigo mana ke nan ka shiga me yasa ake neman izinin a shiga in za a shiga a ce a shigo ita min ajalil basar ana neman izini ne saboda abin da ido zai gani la'alla ba ko ne na kunya da ba a gyara gidan ba gurin duk akwai datti akwai kwanuka akwai kaza akwai kaza in shigo za a ji kunya a gidan da ya sallama aka ji shine sai ana ta kokarin aka kau da kwanuka a gyara guri kawai sai kuma in shigo kaga ai bai kyauta to shi sa in shigo aka ce da Allah dan yi hakuri dan minti daya haka ko minti biyu sai suka yi maza suka sassau da kayan su ko kuma akwai kamar yadda na ambata ɗaza ko wata takwanta kanta ana mata ka yi sallama in shigo aka ce ɗan ɗan saurara ko kuma matan gidan gida ta fito daga wanka daga ita sai ɗaurin ƙirji ba ba riga ba tallafi a kanta ka yi sallama an ce wa alaikum salam kawai faf ka fada gida ka sa mace gudu da ba ta shirya ba a daidai ba ne ko kuma ka zo ta ji ba daɗi ka zo ka riske ta duk dama kanta a waje rabin ƙirjinta ta a waje ga kanta ba tallafi a ga wannan rashin tsari ga kuma irin sallamar yara sai ya shigo gidan biya zan zaɓe da ke salamu alaikum amma ya kori duk sai ya zazgan ku wannan yana cin abinci wannan tana wanke wanke duk sai ya gama ƙarewa kallon sai ce salamu alaikum an ya kori kaga wannan sallamar dan dai yaro ne amma dai ko shi kaga isa aka ake so a tsari na ladubba na musulunci har yara a koya musu wani lokaci kai kanka uba ya ba ka so ɗanka ya shigo ɗaki ya tarar da kai da kai sai short nika zafi yayi zafi ɗakin ka ne ɗaki a ce mutum kana cikin ɗaki sai ka sa ya ciki da babban riga da rawani ana ana ɗinka zafi ka ga ba addinin musulunci ba zai wajabta ma wannan ba kana cikin ɗaki kila za ka cire riga ka cire kaza dukkan dan ka samu iska ka dinga shigar ka ana zafi ana ta gudu to ko ɗanka ne kawai ya zo ya same ka da kai sai ɗan kamfai ka ba ɗaki ba koya musu sallama ba kawai fafu ya fa ko kuma makonsa tana ciki kuna dan wasa da ita kuma ya fiya fafu to saboda haka akwai matsaloli da yawa bisa musulunci bai yarda da irin wannan ta cibar ka din duk lokacin da zaka shiga guri to nemi izinin mutanen da zaka shiga kuma a ka'idar musulunci an ce ka koma sai ka koma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabinsa itban bin malik ka'idar manzo Allah yi kira ka dole ka amsa ya yi wannan dina amonu stajibu lillahi ko da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya leka gidan itiban yace itiban itiban yana jin muryar annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi annabi yana ganin sai yace ayya ya hakuri mun ma gaggawa ashe saduwa yake da iyali yace ayya kai hakuri mun ma gaggawa yace ai dole bangidan ya yi kira dole mu amsa da aka kawai sai kuma ya tambaya ce to ina hukuncin mutumin da yana ya kusanci iyalansa bai biya bukatar sa ba sai kuma wani dalili ya sa aka fasa zai yi wanka ko ba zai kuma sai ya samu hanyar da zai yi fasawa an fahimta to saboda haka yanzu kai kai ba manzon Allah bane mutum yana cikin irin wannan yanayin so kake kawai kike nan kai sallama ya buru ta ku shi sa ake so ka ji zama mai uzuri kai ma irin wannan zai iya samun ko kuma kila wanda kai wa sallama bayi da lafiya kuma yana cikin yanayin da ba zai yiwu ya baka dama ka shigo kuma shi ba zai iya tashi ya gyara ba da haka in ka ce in shigo ya ce a yi haƙuri da Allah kar a shigo ya zo koma ya kasan akwai kudurin da ya sa aka ce daga shi sa Allah ta'ala ta wani zaki da na kumurji ka yi sallama an amsa ka nemi izini an ce koma ko an ce ka koma ɗin ka koma abin jami'a وفيه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه آه وفي صحيح البخاري an karɓo hadisi daga cikin sahihul hadisi ya zo cikin sahihul bukhari daga an sahal bin sa'ad daga sahal bin sa'ad قال يتي اطلع رجل من هجر في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم المدرى يفك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنتك بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin ɗaki ittala rajulun sai wani mutum yake ya leko shi min hujirin ta wata taga ko wata kofa min hujirin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hujirin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-midra a hannun manzon Allah akwai kum shine midra ya hukku biha ra'sahu yana taje kansa sai ya kula sai ke dan ganin kamar inuwa inuwa sai ga mutum da yake da ya koshi ko ta windo ko ta wata kofa faƙala sai ce wa mutumin lau a alamu annaka tanzuru da na san already kallo na kake yi lada'antuka bi hafi ainika walla da na caka maka wannan kubdan a idanka yace innama ju'ila listizan dan ne sa aka ne aka sanya aka sanya neman izini aka ce in kai sallama ka nemi izini min ajalin basar saboda kar ka ga abin da ba a so gani yanzu ni nan ina cikin daki ina taje kai ko ina wani abu ban san kana kallo na ba ashe kana ne ko ta wani gudu da na san ni kake kallo da na cike ma idan ka da kuma to kaga ashe abin da hikimar istizan din shine kar ka ga abin da ba a so gani shi sa in haka ne domin aka yi haka kai ma akwai yanayin da in aka shigo ma za ka ji ba daɗi kila wanda ya kuma sai ka yi fada in kana da ikon da za ka yi fada don me yasa yi maka haka haka ake yi an fahimta to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan kar ido ya ga abin da ba a so shi sa aka ce a nemi izini assalamu alaikum wa alaikum assalam eh shigo eh shigo kila mutanen da ka shigo wajen su a shirye su ba su tsoron ka shigo ka tarar da su a yanda suke shi da in shigo a dan saurara ka dan dan babu mintuna kila za a kau da kaza za a kau da kaza za a kau da kaza a ce ka shigo shi ka to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam zamu karanta ruwayar kasa ita ma zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ce da na san kallo na kake yi tun ka ba ka izinin ka shigo da na san kana da wata hanya da kallo ne kake wanda dama dalilin neman izinin dan ka kalli abin da ba a so to da na so ka idan ka da ainihin ko wannan hadisin imamu bukhari ya rubuta cikin kitabul istizan a babu istizan min ajalin basar sai kawo wannan ruwayar ta ainihin wato sahal bin sa'ad wa fihi aidan an anas bin malik radiyallahu anhu qal a dai kan wannan mas'ala ta neman izini kafin ka shiga guri an karɓo hadisi daga anas dan malik Allah ya yarda da shi qala yace inna rajulan wani mutum ittala'a min ba'd hujrin nabi sallallahu alaihi wasallam ya leka ta wani bangare na ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya ga kaman ana leƙo shi sai ya tashi bi mishkasin da wani irin mashi shine mishkas an fahimta an ce sahabun zu nasirin arif wato kibiya ce mai kaifi da tsini kuma tana da faɗi kamar mashi kenan za ga ba irin abin nan tana da faɗi sannan kuma ta tsuke ta yi mashi kawai ka ce mashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da wani mashi aw bi mashaqisa ko da masu ba ma guda ɗaya ba fa ka anni anzuru ilai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar ina kallon sa yahtilu ar-rajul yana ainihin wato fakon wannan mutumin ni ya tsa'anahu don ya suka ma wannan ma'ana sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsanta yana tafiya yana tafiya yana fakon wannan mutumin da yake leƙo shi ya daidaita daidai inda yake caka masa wannan bashin hadisi ashe kaga shi sa za ka in aka wura a hausa ma gidan mutane sai a aika ce da Allah za mu hausa ma saboda dole mutum yana cikin gidansa fa ya sakata ya wala ya wala ya wala mace tana gidan mijinta kuma ba ta sake ba dole sai dai a cikin gidan mijin nata ma ta sa hijabi da niqabi shikenan za ka shigo ta cire rigarta ta ɗan sa kayan shan iska kuma ba ka yi sallama ba sai ka faɗa gidan mutane to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana mai kotu kaga kenan irin wanda za su hausa ba ba sa faɗar za su hausa ma kawai mace tana tsakiyar gida tana wanke wanke ko tana dafa abinci kawai sai dai ta kato yana kallon ta sama ba daidai bane wannan ba daidai bane jiza masu hankalin masu hawa sama za ga sai an aika gidan makauta inda aka san za a iya hango su sai da alafada za a hau sama na zama haka an ma saba za ga an ce a sako lafiya ka ga matan gidan ta san cewa yanzu ba ta da shamaki akwai yiwuwar wani yana kallon ta wani da haka in tana da wata larura ta fitowa tsakar gida ta san a irin yadda za ta fito shi za ta sa hijabin ta sannan da cewa tana komowa ko kuma ma in ta kama ba wata bukata ta take da ita ta janye jikin ta shiga daki har sai an gama an sako kuma za a aika a ce to an gama aiki an sako wannan shi ne tsari mai kyau to ina kaga wanda yake leƙe kaga shi ma wannan haram yake aikatawa in har wanda zai zo ya sallama an san gashi sautinsa an yi yayi sallama izini ne ba a bashi ba ya shigo an ce yayi laifi ina ga wannan ba a ma ji sallama sa ba a ji tafiya sa ba kawai san ɗaya ya zo ya samu daidai wani taga ko wani wando ko wata kofa kawai ke leƙo na cikin ɗaki ko ke leƙo na cikin gidan waye a cikin ne ake yi to kaga kenan wanda ya irin wannan aka sa wata matsayi ta aka tsira wa ido shi ya za a sa ba wata biya da rai ya fata an gane wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda imamul bukhari a cikin kitabun istizan a babu alistiyan kitabun a babu istizan min ajal basar shi ma ya kawo wannan ainihin wato hadithi wa fihi aidan an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare shi yace kuntu fi majlisin min majalisil ansar ya ce na kasance ina zaune a wani majalisi gurin zama daga guraren zaman mutanen madina izija a abu musa sai ga abu musa nan ya zo ka annahu matsorun kamar a firgice yake kamar alamar a firgice a tsorace yake hankalinsa a tashe faƙala yana zuwa majalisin namu sai ce ista'azantu ala umar salatan na je gidan sayyidina umar ne da na yi sallama sai na nemi izinin sa hasa uku in shigo na ji shiru in shigo na ji shiru in shigo kuma mutane na ga sai kuka dan ba da time assalamu alaikum ka ji shiru sai ka dan saurara ka dan ba da yan sakanni ko yan mintuna sai ka sake yin sallama in kuma aka ce wa alaikum assalam sai ka ce in shigo sai ka ji an yi shiru sai ka dan tsaya in shigo in ka ji shuru ya ka ɗan kuma tsaya can na uku in shigo in ka ji shuru sosai ka yi iya abin da aka ce kar kuma kai ka zama ɗan anaci yawwa kawai wanda yake zama ɗan anaci wannan ɗan jinkirin ma wani wallahi wuce-wuce da gaya ma nan ne ne zai ka fito ba ruwansa da uzurinka da me kake bacci kake kana cikin ban aiki yanzu nan zai kuɗi ya yi sallama wani kwanto ba in ya zo ya daga salamu alaikum salamu alaikum a jere salamu alaikum salamu alaikum ya dinga jeran sallama kenan an saurara ma a ji a yi an jozu ba a jozu ba ya wannan to bari ka ji abu musa na ash'ari ya je gidan sayyidina umar wata matsala ta kai shi da ya je ya nemi izini ɗaya shuru ya nemi izini na biyu shuru ya nemi izini na uku shuru suke nan sai shi ya ukun aka ce yi in kaga ka kara akan ukun sai dai in kana da ilin ba biyo ba ila gidan yana da jirgi kana da tsammanin ko bacci ne ko kuma an kunna wani abu mai kara ko jangare shi kana ganin ba ji ba to za ka iya karawa akan ukun saboda zatanka ba ji ba amma in gida ne dan karami ba wani inji da aka kunna wannan sautin naka ka tabbatar da cewa ya isa cikin gidan to in sani izini sau uku to ya wadatar kila ko wani dalili ko wani uzuri da suke ciki mutanen gidan da ba a amsawa ba sai ka tafi kuma ka dawo wani lokaci amma yana da zurfi sosai kana da ilin ba a jiyo ba to kana iya karawa akan uku aka abu musul ash'ari ya je gidan sayyidina umar ya nemi izini sau uku falam yu'zalli yace ba a yi min izini ba faraja'atu sai na dawo ashe sai na umar ya biyo kuma yana ta kokarin ya fito ya ba shi izini kawai yana fitowa sai ya ganshi ya juya ya faƙal sai na umar ka san ba wanda sai ce ma mana aka me ya hana ka ka tsaya ka nemi izini kuma ina kokarin fitowa kuma na zo na ka juya ka tafiya kultu abu musa al'ashari ya ce sai na ce ista'abantu salatan abin da ya faru haka sai da umar na nemi izini har sau uku falam yi uzalli sai na ji ba a yi mun izini in shiga ba haraja a tushisa sai na koma wai don ya karfafi wannan mataki da ya dauka sai ya kawo ma hadisi dan sai na umar dai ya gamsu sai ce wa kad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce idan ta'adana ahadukum salatan idan ɗaya daga cikin ku ya nemi izini sau uku in shigo ya ji shiru ya sake neman izini na biyu in shigo ya ji shiru yayi na uku ya ji shiru to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falam yuqdan lahu in ba ai masa izini ba fal yarji da ya koma in ya so ko dai sa hadu da wanda ya je wajensa a wani gurin ko kuma ya sake dawo faqal to wannan hadisin da Abu Musa ya kawo shi sai da Umar bai taba jin ba a wajen manzo Allah faqala dan haka sai da Umar ya ce wallahi manzo Allah ne faɗi wannan hadisin ya ce in kuma ka nemi izini sau daya sau biyu sau uku ba ai maka izini ba ka tafi ya ce tunaran sai da Allah latu imanna alaihi bayyana ko ka zo ka kawo mun shaida ka kafa mun shaida ka nemo shaida da zai tabbatar mun cewa wannan hadisin da ka faɗa annabi ya faɗa aminkum ahadun sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam wato ko dai ka zo mun da shaidar wanda zai tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ko kuma za ka ga yadda zamu jikinka zai tsami shi ne wannan taho wanda ya abu jajar an fahimta har shi abu sa'id na khudri ya ce muna zaune muka gan shi abu jajar hankalin sa a tashi sai da yadda umar da yake soke ciki ya kawo masu da to yana zuwa ku shine yace aminkum ahadun sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah a cikin ku tambaya kun ji abin da ya faru ya ba su labari yace ko a cikin ku dan Allah ko wanda ya ji wannan hadisin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال أبي بن كعب في أبي بن كعب يتي والله لا يقوم معك إلا أصدر القول saboda yadda magana ta shahara shi sai na umar ne bai taɓa jin amma da yawan sahabbai sun ji lokacin da annabi ya faɗa haka cewa an ka nemi izini sau uku ba ma baka tafi da haka sai ubayyu bin ka'ab ya ce to wallahi saboda shi so yake a samu wanda ya san hadisin ya tafi tare da shi dan sayyidina umar yana ta yana jiran sai ya kawo shaida da haka ya ce sai ubayu bin ka'ab ya ce wallahi babu wanda zai tashi a cikin mu anan ya tafi tare da kai sai wanda ya fi kowa kankanta a cikin mu karamin cikin mu shi za mu hada da kai dan wannan hadisin ai tarare ne kowa ya san shi wa kuntu asgara alqawm shine ba mu labarin Abu Sa'id al-Khudri yace kuma ni ne na fi kowa kankanta a cikin mutanen fa qumtu ma'ahu da haka na tashi tare da Abu Musa al-Ash'ari muka tafi wajen sayyidina Umar fa akhbartuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zalika sai na bashi labari tabbas manzo Allah ya faɗa Allah ce Allah ya kwace ta duka an ce wayannan abubuwan da suka yi tun a wancan lokacin ba wai suna tuhumar sahabbai zaki karya ba amma dan ka tabbatar in akwai wani ɗauko kwanto tana iya a wajen wani sahabin ka ji magana ba annabi ba dan a tabbatar annabin ne ya faɗa kar a jingina wa annabi kariya kusa san a lokacin sahabbai suke tsanantawa in kace manzo Allah ya ce an fahimta wannan hadisin hadisi ne wanda yake Imam Bukhari a cikin kitabul Istizan a babu at-taslim wal istizan salatan ya kawo wannan hadisi ruwayar أبي سعيد الخدري انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب السلام والاستئذان ما لا يتي أنني bayani ya cike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da abin da ya shafi sallama da kuma neman izini ala sabili tanbihi al-uqala la ala sabili al-insa minti nawa muka yi wani mutum da tara ta nuna daidai kuwa bakwai da wani abu ne muka fara misali ne ta nuna daidai ta fi kuma takwas da tsaya
minti nawa sun yi kara kamar da tsaya a haka insha Allah sai mu tashi